يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 29 ga watan Shawwal jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 27 ga watan hudu shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran mun tsaya daidai aya ta 61 ko za mu tashi kan aya ta 62 haka ne ko inna hadha lahu alqasas alhaq nan za mu tashi وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وأخبر تعالى نعم الله سبحانه وتعالى يبعد الأباد إن هذا lalle wannan abin allazi qassahu Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin shi ala ibadihi gabayin shi huwa alqasasul haqq shine labarai na gaskiya shine kissoshin gaskiya mana waɗannan abubuwa da aka bada labari dangane da annabi isa alaihi salam tun daga ɗaukar cikin shi da haife shi da kuma hakikanin shi wane ne to shi ne labarin gaskiya kasancewa annabi isa annabin allah ne ma'aikin allah ne bawan allah ne kuma halitta ne mutum to allah ce wannan shi ne labarin gaskiya wa kullu qassasin kuma dukkan kissoshi yuqassu alaihim wanda za a bada labari a kansu mimma yukhalifuhu daga abin da ya saba ma wanda Allah ta'ala ya bada labari cikin alqur'ani mai girma wa yunaqiduhu kuma yana warware abinda Allah ya bada labari cikin alqur'ani mai girma fa huwa batil to ƙarya ce kawai duk wanda zai zo ya ce ma Isa dan Allah ne ƙarya yake duk wanda zai ce ma Isa Allah ne ƙarya ne ce ma Isa ba halitta bane ba gaskiya bane duk labarin da ya saba ma wanda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani game da annabi isa alaihi salam da mahaifin shi to shine labarin gaskiya kuma shi ya dace da matsayin annabi isa alaihi salam wanda ya saba mashi to bai dace da matsayin annabi isa alaihi salam wa ma min ilahi illa Allah kuma babu wani abun bauta sai Allah mana babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala babu wanda ya dace a bauta mai ba Allah wanda ake bauta ana bauta mai ne ba da cancanta ba akwai ababen bauta cike da duniya kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce amma da ana bauta musu ne ba da cancanta ba ba da haƙƙi ba domin dukkan su halittan Allah ne shi kuma Allah subhanahu wataala shi kadai ne mahalicci saboda haka ba a bauta mu kowa sai shi da ya halicci kowa وما من إله إلا الله شيسا وتعالى الله وما من إله إلا إله واحد باب وانا أبن بوتا فأتي أبن بوتا قداد إشيني الله وهو المعلوه المعبود الله سبحانه وتعالى شيني أبن بوتا واند أكي بوتا مشد قسكيا حقا أنا بوتا ميني دا قسكيا سبو دمي سبو دشيكا وقوى دنيا kuma shi ke ci da kowa shi ke shayar da kowa shi ke tufatar da kowa shi ke rayar da kowa shi ke kashe kowa duk wani mataki da za ka takawa na rayuwa Allah ne dora kuma duk matakin da za ka saukowa da gare shi kayo kasa Allah ne ke sauke ka kaga shi cancanta abota mu wanda shi yake da abin da za a bauta mu bautan Allah gaskiya ne bautan wani shi kuma ƙarya ne sau da duk wanda za ka bauta wanda ba Allah ba to abokin halittar kanka da kai da shi duk tare Allah ya halicce ku yanda za ka karewa shi ma ka zai karewa yanda za ka rasa shi ma ka zai rasawa shi kuma Allah subhanahu wataala yana nan alghaniyu cikakken mawadaci ne Allah bai bukatar komi wurin mu amma duk wanda ka sani yana da bukata wanda ba Allah ba yana da bukata zuwa ga wani shi ba wanda yake iya rayuwa sai da wani shi kuma Allah yana rayuwa ne rayuwar da ta dace da shi ya halicce mu ba dan yana da bukatar mu ba ya samu ibada ba dan yana da bukatar ibadar mu ba yana ba mu kudi shi ke dauka kudin ya ba mu shi ke dauka aiki ya ba mu shi ke ba mu abin yi shi ke ba mu sana'a duk samayya ta gaba ɗaya daga wurin Allah take Allah bai bukatar komi kuma in ya baka bai rage da komi ba balle an shike wurin wannan ya ba wannan saboda wannan ba abin da za a bashi sai an kwace naka zai karbi wannan ne ya ba wannan saboda kai ya jaraba ka abin kuma ya koma ga wani ba wai dan yana da bukatan haka ba kaga Allah subhanahu wataala shi ya dace abota ma ba wani ba alladhi wanda la tanbaghi al-ibadatu illa lahu ibada ba ta dace da kowa ba sai shi in dai ibada ce wannan wadda za a yi sallah a yi azumi a yi zaka a yi hajji a ji tsoro a dogara a yi kwaɗayi to ba a ma kowa in ba Allah babu wanda ya dace a mashi sai Allah wala yastahiqqu ghayruhu wani Allah bai cancanci ba mithqala zarratin min al-ibada ibada ihikkin nan yakkadan wani Allah bai dace a mashi ita ba ‘yan kaɗan ta ibada, ibada ‘yan kaɗan ko ya ƙasa ga sakan ɗaya, ƙasa ga segon ɗaya in akwai, to bai dace a yi ma wani Allah ibada da wannan lokacin. Ko yaya take in kayi, kayi ba daidai ba, kayi sabon Allah, kayi babban sabon Allah da Allah ba su. Ko yaya ibada komin kankancinta ta Allah ce gaba Allah kayan shi. In dai kai bawan Allah ne na gaskiya, wa inna Allah la huwa al-aziz kuma lalle Allah subhanahu wataala shine mabwayi allazi qara kulli shay'in wanda ya rinjaye dukkan komai gaba daya ya yi karhin dukkan komai Allah wa khadalahu kullu shay'in kuma dukkan komai yana duka ma Allah babu wani wanda Allah zai nufe shi da wani abu wanda ba ya so ya ce ya kiya sai in ba Allah ya nufe shi da shi ba saboda kowa ya duka ma Allah mala'iku da aljannu mutane dabbobin daji kowa yana duka ma hukuncin Allah babu wani halitta daga cikin halitta Allah da Allah zai nufi shi da wani abu na rishin daɗi ya ƙiya ita ƙaddaren Allah to ba mata rigakafi inda ya kaddaran Allah ce abinda Allah ya kunta to rigakafin mai mata magani rigakafin yana magani ne ga abinda Allah bai hukunta sai ya same ka ba to da haka kowa yana duka ma Allah kowa da kowa da sarakuna da shugabanni da masu mulkin gargajiya da na zamani duka da talakawa da mawadata da malamai da almajirai da musulmi da kafirai kowa yana duka ma Allah kowa yana dukawa hukuncin Allah ya haushi shine al-azizu mabuwayi wanda yake nuna buwayin shi ga wanda ya ga dama al-hakimu kuma Allah ta'ala shine mai yawan hikima alladhi yada'u al-ashiya'a mawazi'a wanda yake aje abubuwa a wuraren aje wasu wanda da abinda Allah ya aje to nan ya dace da shi in aka dauke shi daga wannan wurin bai dace da wurin ba wanda kaga Allah ya yi mawadaci aka yi dace ya yi shi talaka aka talaka ma kala kala mawadatan ma kala kala shugabanni ma kala kala akwai shugaban kasa akwai shugaban Afirka akwai shugaban amurka akwai shugaban jihohin amurka akwai shugaban turai akwai shugaban horanshi akwai kuma karkashin mi karkashin wani shugaba suke babba su ma larabawa kan to shugabanci ma hawa-hawa ne kuma kaga magajin gari shugaba ne gwamnan jiha shugaba ne sarkin gari shugaba ne mai unguwa shugaba ne mai gari haka kowa da irin shugabancin shi haka za ka iske masu kuri mawadata amma wani yahi wani wani yahi wani wani yahi wani amma duk sunansu mawadata duka Allah ya aje kowa inda ya dace da shi haka za ka iske talakawa wani kullum sai ya ci da sahi ya ci da rana ya ci da yamma wani kuma ba ya samun hakan amma duk sunansu talakawa wani duk kayan shi in suka tsoho sai ya sake wasu wani kuma ba ya sakewa sai an sake mashi amma da mai sake wanda kanshi da waɗanda ake duk talakawa ne ko kowa kuma Allah ya aje shi inda ya dace da shi walawal hikmatu tamma kuma Allah ta'ala yana da hikima cikakkiya ibtila'il mu'minina bil kafiri a cikin jarraban masu imani da ya da kafirai Allah yana da hikima da ya jarrabi masu imani da zama da kafirai a ce ga mu muna zanna a garinmu garinmu duk musulmi ne kuma ga wasu gefen waɗanda ba musulmi ba wannan jaraba ce ta Allah Allah yana iya yin mu kaɗai da musulmi mu kaɗai ba mu da wani bare wanda ba musulmi ba ne yana iya yin haka amma bai yi ba saboda yana da hikima a cikin wannan haka ma Allah zai jarrabe ku da ku kaɗai ne musulmi kafirai na wani wuri ya jarrabe ku da su su tsangwame ku su cutar da ku zan ki tsokanan ku suna neman ku yi wada da su kuma ku je ku yi fadan yuqatilunahum mu'minai suna yaka kafirai da makami da takobi da makaman zamani ana fada ana yaki jarabawa ce ta Allah wa yujadilunahum kuma mu'minai suna iya je suna tattaunawa suna mujarila ana muqabala da su da wanda ba mu'minai ba wa yujahidunahum bil qawli wal fi'l kuma su je suna yaƙarsu da magana da aiki duka jarabawa ce daga Allah saboda falalar jihadi da matsayin da ke gare shi da irin ɗaukaka da mutum yake samu ta hanyar jihadi fi sabilillah shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo kafirai su yaƙi da masu imani domin su samu irin wannan matsayin da wannan ɗaukakar da wannan ladan mai yawa shi yasa Allah subhanahu wataala yace fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin idan suka juya ba suka ki imani da kai fa inna Allah lalle Allah alimun masani ne bil mufsidin game da wannan muslimin bannata ne suna banna suna bata wato addinin mutane suna kawo ba addinin mutane cikas to Allah subhanahu wataala ya riga ya san su to sanin da Allah ya masu ba kababban tsoro ne Allah yake a gare su za su ji tsoron Allah su sa abin da suke yi na banna na lalata ma mutane addinin su da tauhidin su da aqidar su Allah yana sane da su ba wai Allah bai san abin da suke ba tunda Allah ya tausayi hankali ta lala Allah yake musu su bari su zauna lafiya an ba su addinin su kyale masu addinin su in suka ce sai sun bata addinin masu imani kuma to Allah zai shiga ma masu imani wannan fada ne wani yanar kitabi Allah ya ce ka ce ya kuma abu ta littafi ai kulli alil kitabi minal yahudi wan nasara ka ce ma ma abu ta littafi daga cikin yahudawa da nasarawa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo ya zuwa wata kalma wadda take daidaita tsakaninmu da ku za ta maida mu da mu da ku dade ba wani bambanci ai halummu ku taho na shami wa alaiha mu tattara akan wannan kalma din mu hada kanta wa hiya al-kalimatu allati ittafaqa alaiha al-anbiya wal mursal ita ce kalma wadda annabawa da manzanni suka yi yarjejeniya suka yi baki daya akan ta walam yukhalifa illa al-mu'alimin babu wanda ya saba mata sai masu taurin kai wadhalluna da kuma mutanen da suke sun bace ma hanya Allah subhanahu wataala laysat mukhtasatan bi adina ita wannan kalmar bata keɓanta da ɗaya daga cikin mu ba dun al-akhar banda ɗaya ba mana dukkan mu gaba ɗaya ta mu ce wannan kalma idan kun yadda da ita muka yadda da ita to shikenan mun zama daya bal mushtarakatun bainana wa bainakum tana shiga tsakaninmu da ku da mu da ku duk zamu yi tarayya a cikin ta wa hada min al-adl wannan yana daga cikin adalci fil maqala a cikin magana wal insaf da kuma yin adalci fil jidali a wurin ja'inta a wurin rigima za zo rigima ta addinin musulunci to wace kalma ce wannan kalma ce sananna domin ita ce kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce kalmar shahada kalmar da take nuna yarda da dukkan hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala cewa za ka bauta ma Allah shi kaɗai ba za ka bauta ba kowa ba mafassara bi ƙaunihi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fassara ta da fadarsa Allah ta'ala ya ce Allah na'budu illa Allah cewa kada mu bauta mu kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu hada kowa da Allah mu tsaya mu ta Allah da bauta wannan ita ce kalmar da za ta daidaita mutanen duniya gaba daya zamanto Allah ku dai ne ba ku shirka da kowa ba ku haɗa kowa da Allah ko mun matsayin shi ko mun girman shi Allah kare za ku bauta ma wannan shi kare zai haɗa kan mutane ba shi ya haɗa kan mutane zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma ya ci gaba da haɗa kan mutane zamanin khalifofi shiryayyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka har inda shedan ya zo ya ci galaba ya ci nasara akan mutane yasa da sunan musulunci ko mutane suna kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala suna shirka ba ita wannan kalma kalmar cewa Allah na abu da illa Allah ba za mu bauta ma kowa sai Allah ba shine ma'anar la ilaha ko illa Allah shine wala nushrika bihi shay'a ba za mu hada kowa da Allah shine ma'anar kalmar shahada ma'anar ta dama la ma'budu bi haqqin illa Allah alaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al ilahu al wahid al munfarid بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير نعم من لا اله الا الله نعم bauta mu kowa sai Allah subhanahu wataala wanda ya kadaita da halitta da arziki da rayawa da kashewa bai da abokin tarayya to shine idan idan aka ce haka to ba abota mu mala'iku ba abota mu annabawa ba abota mu manzanni ba abota mu waliyai ba a bauta mu shahillai babu wanda ake bauta sai Allah maimakin ka bauta ma annabi girmama shi za ka ladabi da biyayya za ka ma annabi amma ba ya da haƙƙin bauta gare ka amma yana da haƙƙin girmamawa da darrantawa haka su ma shahillai ba za a bauta musu ba amma suna da haƙƙin girmamawa suna da haƙƙin darrantawa domin magada annabawa ne shahillai malamai kenan ake nufi haka waliyai su ma suna da haƙin dartawa suna da haƙin girmamawa amma ba su da haƙin bauta ba dole ne ka girmama su ka so su ka kamnace su in baka so waliyai ba to wa za ka so shedanu za ka so to dole ne mutum ya so waliyai kuma ya aje su daidai matsayin da Allah subhanahu wataala yake aje su kai ya wuce wannan wurin ba guluwi cikin addinin musulunci ba a wuce iyaka da yadda kake son mutum ka bar shi a matsayin mutum kakka wuce shi da mutum yana nan mutum ɗin shi amma mi kad daga ƙoƙarin cewa mutum ne ka wulakanta shi ka ci mutuncin shi domin mutum ma haka nan Allah ya ce walakar karramna bani adama uballantana mutumin da yake musulmi kuma a musulunci ya taka wani mataki na wata daraja na wani matsayi ya koyar da qur'ani ya koyar da tafsiri ya musuluntar da mutane ya kira mutane zuwa ga addini me ya kamata kamar shi kana da wanda kake kamna da su kamar shi to garin kakkace ba abota mai kuma kakkace mutuncin shi in ka ci mutuncin shi kuma kai ba daidai ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man adali waliyan faqad azantu bil harb yace Allah ya ce duk wanda yake yayya da masoyina da waliyina to hakika na mai shela da yazo mai yaki da ni da shi saboda kenan kaga suna da girma suna da daraja amma darajar su tana nan matsayin su ma bayan Allah haka duk mala'iku da ka sani dukkansu bayan Allah ne bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun dan haka kalmar shahada ita ce kalmar da za ta daidaita mutane su zamanto tsintsiya madaurin ki daya kuma su zamanto kamar mi kamar yan yatsun mashaci babu wani wanda yayi wani dukkan mun zama daya sai dai cikin ibada wani ya dara wani saboda wurin ibada ma sai ka samu wani yafi wani domin ibadodinmu sun sha bambam wani yana da kokari wani baya da za ka same shi baya da kokarin ibada farillan nan yayi ta shikenan ba sallah bayan azhar ba sallah gabanin azhar ba sallah bayan magriba ba sallah bayan isha'i shafa'i da wutri da rakatul fajr sai ya ga dama wadduha ma bai taba yi ba azkar ma addu'o'i na safa da yamma bai in ya ga dama in ya ga dama ya bari shi kuma wani kullun ya dage dole na abubuwa sai yayi kuma yana da wani abu aljihun shi kullun sai yayi sadaka kullun sai yayi istighfari kullun sai yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga daraja ba dai bace da wanda ba yi saboda haka muna samun cerewa a cikin musuluncin mu da ibadodin da muke yi da yawan ganawa da muke da Allah wani duk sati sai ya sauke Qur'ani wani duk sati bi sai ya sauke wani kuma a shekara ma ba ya sauke wani shi cikin tsarin shi ma babu wannan ba ba maganan ma cikin shekara sauke ba ma sauke Qur'ani shi bai ma taba kawo cikin tunanin shi ba dai shi musulmi bane yana ganin kawai ya ishe shi haka nan wani kuma ya so yake a ce duk shekara ya sauka kamar talatin da ƙur'ani duk shekara ɗaya wani ma hamsin yake so yake kuma yana da gurin ma ya wuce haka yana da gurin duk sati ya salatin annabi dubu ya ma rayuwar shi tsari yadda yake neman duniya shi haka yake neman lahira cikin tsari ta san ita duniya muna da tsari wurin neman ta yanzu da wanda ya kwanta yau yana da program din ya tashi gobe abin da zai na duniya ka tsara gobe da sai daga bakwai da rabi zuwa takwas ina wuri kaza daga takwas duk kana tsare da komi amma ban da sallah ta sallah ba kawo ta ta ba ta cikin tsari ita katari ne an hanyi katari an kira ka ta masallaci ko ba haka muke ba ga mutum yana ta kai da kawon shi ba ta cikin tsari yadda ta yi yana ta yi sai wani ya mai magana wai ba ka sallah ka ce inna lillahi ga kuma kiran sallah ana ta yi kuma ga wuri kaza zani ban san ya zani ba ma ko ta haya nake can ina samu sallah in ba tsari ita ba ta cikin tsari ibadodin mu ba su cikin tsari kawai su haka suke in sun tare mu mu yin ba su tare mu ba kamar mun dauke su in ba mu da aiki yi mu je mu in ko mun samu aiki to shikenan Allah ya hakuri mu kara aikin mu mun haka muke ce ma Allah to kamata yadda kake tsara duniya ka tsara lahirarka duniya mai karewa ce kuma in ka kare da ita shike ne ita ma ta kare da kai duk abin da kai cikin ta shike ne ya zama banza shike nan abokanka yan duniya mutanenka da kuke ta neman duniya tare da kai ba za su ba wata gala ba ba za a yi taro bayan an rihige ka an dawo kawai gida ce to jama'a wannan ba abokinmu ne tare muka yi ta fama muka yi ta kwashi ba daɗi da shi wurin neman duniya sadaka mun ba shi matsayi kaza ki ba aikin banza bane ko kun ba shi me zai da shi ma matsayi yana ta cikin kabari Allah zai ba shi wanda ya samu wanda ya daidai in kuma bai daidai ba zai samu matsayin ma wanda ya dace da shi kaga me ya kamata kai kamata yadda kake neman duniya dole ka neme ta saboda kana cikin ta kana neman ta ne saboda ka samu abin da zai taimakon ka akan rayuwa addinin musulunci ana neman duk Allah ya bamu duniya nan dan ta taimake mu akan mu tsaya mai addini mu samu addini cikin natsuwa amma sai mu samu abin kuma abin ya nisantar da mu daga Allah mahaliccin mu daga wannan ba daidai bane kamata a ce kullum a matsayinka na musulmi kullum kana da tsari duniyan nan wa ba ta da ƙarshe bare ka kai ta. ba ta da ƙarshe kun ba wanda ya taɓa samunta kowa neman ta yake wanda ya kowa wanda ya kowa nemanta wanda ya kowa samunta wanda aka yi cewa ya fi kowa har yanzu nema yake dan kaga ba ta da makura to bai kamata ba a ce baka da kuma wani aiki sai duniya daga ina kake daga wurin duniya ina za ka wurin duniya me labarin duniyar da yake baka san komai ba sai duniya kuma kana musulmi kuma kana fatan in ka mutu ka samu aljanna ma ba kawo aljanna cikin rayuwarka ai ya kamata mutum ya gyara ko ya kamata mutum ya gyara alakar shi da Allah subhanahu wataala domin Allah yi ka ne saboda wannan din wani abu da kake gani ya maka shi ne saboda ya taimake ka ya baka damar yin ibada ɗin inda ka samun koyaya ne kuma ita ba samun ta za kai ba komi kai ba baka samun ta duniya ba in kana neman dala ɗari ka samu cewa za ka yi inda shirka ce ba da ta yi ko nawa ne aka baka wallahi ko miliyan ɗari ba ka da ko dala ko yanzu aka baka miliyan ɗari zuwa rana ya tew kana nan kana wata inda ma ɗari biyu ce inda kaga an baka da yawa to inda ma ɗari biyu ce ba ta isarka ba abin da ke isarka sai mutuwa in ka mutu ka yi shiru ma inda kana da rai kana moci to cewa za ka yi a karu akwai kari haka dan adam yake to abin da ba ya da ƙarshe ita kuma ibadan nan tana da ƙarshe can da din kai ta adana maka lada ake din kai adana maka ake kuma da abin da kai shi Allah ba ya rinawa baka lada za ya kai shi ashe me ya kamata kai kamata ya kame da hankalinka zuwa ga kare ta Allah subhanahu wataala da ibada wa nufridu Allah ta'ala bil ibada saboda haka mu kare ta Allah da bauta wa nakhussuhu bil hubbi kuma mu kare ta Allah da so mu so Allah subhanahu wataala mu ji muna son Allah ka taba jin kana san Allah ka ji kana san shi ka taba ji kaga wannan ma wata matsala ce kana ta rayuwa ce amma baka taba jin ga ka kana san Allah ba ka taba jin kana san kudin ka ko sai ka dan lalaba haka ka ce za ka bada sadaka ka ce ka ka lalabo sai ka ce ba canji akwai canji ko hakuri wa canji saboda wurin lalaban katino akwai wani abu sai ka fasa me yasa saboda kana son su to kiye da haka ake so kamar Allah ba ka ji kana son Allah kamar yanda ni in ka kwanta kana ta tunanin kudin ka inda ka aje su wani sai ya kwanta ya dan koma ya ga inda ya aje suna nan ko kuma wurin ya dace ko bai dace ba da din didi ba ga da yare dakuna amma ya koma ko gida ya ga yarihi sai je je rihi duk saboda mi saboda kudin shi da ya duke shi ba kana so ba to kamata ya san Allah na sama ga yadda kake son duniya ga yadda kake son duke ka da kudin ka kaji kana son Allah kaji kana son manzon Allah sallallahu kaji kana son alqur'ani in ba ka da wannan ba ka da imani ba ka da tauhidi ba ka san Allah ba sai kaji kana son Allah cikin ranka domin abubuwa ne din daga sunan kana son su kana son kuɗi kana son ɗiya kana son mata kana son kasuwanci kana son gidaje duk kana so ko yadda kake son su san Allah ya kamata ya zo farko sai annabi sai alqur'ani sai wa sai uwaye sai ɗiya sai mata sai kuɗi amma son kuɗi ɗiya zo ya haifo ta wasu mutane ma sun yi sanduke sai yanzu mutunan nan da da da kwanaki sati biyu da suka wuce sati uku saboda dan shi ya dauki biskit na naira hamsin ya sa aka cire ma dan kawako biskit na naira hamsin ba ya daure dan aka daure mai kawahuwa kuma ya sa aka taho ruwan zafi aka maka ma kawahuwan yaron daga yana mai tsaron shago ya dauki biskit na naira hamsin ko shagon ya canye mine ne a ƙarshe yaron ya ta zama cikin daki ba ci ba sha ba a kula da sha kafafun su kare aka yi likita da shi dole aka yanke mai kawo yanzu kaga wannan ai yafi san dukiya da ni da dan shi wannan wace irin zuciya ke gare shi wannan in bai saurin tuba na gaskiya ba kuma ya dade yana tuba wallahi in Allah ya kama shi ba zai ji dadi ba kamun Allah zai nemi uk mutanen da suke ta neman su samu ko shagon gaba ɗaya ɗanka ya canya bai kamata kama wannan hukumar mu ko kamata ya kamar wani horo daban da ladabtar da shi amma ba ta wannan hanya ba ba abinda zai salwantar da rayuwar shi kuma wai ya kira uwar yaron ya ce ta zo ta ɗauki ɗanta ba su tare ba ɗan shi ba ne shi ɗanta ta zo ta ɗauki ɗanta ta zo ta iske shi ita ta ɗauke shi ma ba shi ba kaga Allah ya ba shi kyauta bai gode ba Allah ya ce wala in kafartu na azabi la shadid in kuka ki gode mana kyautar da na muku wallahi azaba ta tana da tsanani to jira azaba mai tsanani Allah ya kiyaye da haka dole mu kadaita Allah da so wal khawf kuma mu kadaita Allah subhanahu wataala da tsoro zamanto mai tsoron Allah sama ga kowa war raja sa'annan mu kadaita Allah subhanahu wataala da kwadayin samun wani abu wurin shi sama ga kowa wala nushrika bihi ba za mu yi shirka da Allah subhanahu wataala ba nabiyan wani annabi daga cikin annaba ba wala malakan ko wani mala'ika daga cikin mala'iku wala waliyan ko kuma wani waliyi ba za mu hada shi da Allah ba shi ba duk bayan Allah ne wala sanaman ko gunki wala watanan ko gunki wala hayawanan ko kuma dabba dabba akwai duk dabbobi da ka sani na halittu duniya akwai masu bauta musu duka akwai masu bauta akuya kuma masu bautar tinkiya kuma masu bautar rago kai an samu wani ma kusa yake bauta mai tseraye tseraye ne cike da dakin shi wa allolin shi ne su yake bauta mai to akwai mai bauta ma kadangaru shi ma wurin shi kadangare Allah ne wani tsakaka yake bauta mai wani kyankyasu su ne abin bautu shi haka to wanda ya bauta ma duki da ya bauta ma kyankyaso mai laifi a gara ka bauta ma kyankyaso yana bauti zai maka banna shi kuma gunki tsaye yake cik bayan motsi a gara ka bauta ma mai motsawa mai ba mamaki ma an ka koya mai wani karatu shi kyankyaso ya dauka in barawo ne kai ka samu Allah barawo idan ka masu hata yana kawo maka abubuwa da ka aje gunki in ya bada sai an tada shi in ya tsufa sai an sake wani duk wannan yanki su a haihuwa suke kadangaru ma haihuwa suke amma da dai aikin banza ne gaba daya amma a hankali gara ka bauta ma kadangare yana motsi yana ta yawo ya je nan ya dawo ya je amma gunki da yana nan in ka ga ya juya wani ya juya maka shi Allah ya kiyaye wala jamadan ko kuma sandararren abu to ba hada Allah da kowa koma wani ne shi wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada sashen mu ya rike sashe iyayen giji ko ba bayan Allah mana kan mu dauki junan mu cewa cikin mu mutane akwai Allah akwai alloli da zan bauta ba cikin mu babu Allah duk yadda mutum ya kai matsayi kololuwa Allah ta'ala ya kai shi wannan matsayin to bawan Allah ne haka zai tsayawa matsayin shi na bawan Allah sai dai yana da girma yana da daukaka a wurin Allah bal takunu ta'atu kulluha lillahi wa lirusuli biyayya dukkan ta gaba daya za ta kasancewa ta Allah ne shi kadai kuma ta manzannin shi ce wala nuti'u al-makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba za mu saba ma halittu ba wurin saba ma Allah subhanahu wataala ba لأن ذلك جال للمخلوقين domin yin da'a ga halittu sanya wannan ga halittu mana yi masa da'a fi manzilatin rububiyya yana a cikin matsayin rububiyya rububiyya shine Allah subhanahu wataala shine wanda ya duniya shi ya sabar da duniya aikin Allah kama halitta yake cewa rububiyya kama azartawa kama kashewa da rayawa rububiyya ce aikin Allah kenan inna rabbakum الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين للي ألا ما لتنب شيني وان دي أهلتي سمي بكو إذا كسي بكو سألنا يدي لتأكمي الأرش دي لتوى تداتي لقلمان شيني ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda ya ku mutane gaba daya ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku ya halicci wanda ke gabanin ku domin ku zamanto bayan Allah masu sauran Allah kaga kenan rabbu shine wanda ya halitta wanda yake bada arziki wanda yake kashewa kuma ya raya to duk lokacin da kai biyayya ga maluki daga cikin halittu gaba daya kuma wane ne kamar biyayya a wurin sabon Allah to tamkakka mai da shi Allah ne wannan abu duk wanda ka bi a wurin saba ma Allah shi yasa manzo Allah alaihi salatu wassalam yace la ma'siyat la ta'ata li makhluqin bi ma'siyati al-khaliq inna at-ta'atu fil ma'ruf zala ce babu biyayya a cikin saba ma Allah subhanahu wataala ana yin biyayya ne cikin abin da yake sananne ana biyayya gare shi ba ibada bane yawa mutum yace da Allah zo mu je nan mu dawo shi sai ka bi shi saboda je na dawo ai kasuwa za ku ko wani shago za ku ko ganin wani mara lafiya sai ka bi shi ai wannan ba saba Allah bane ko yawa na ce ma da Allah zo mu je mu shawo giya kaji tun da ya gaya ma sai ka ce a bani ruwa ko zo ka zo ka sau mani giya sai ka ce a baka sai haramun ce baka baka ko ma wane ne shi ba a yi saboda yin haka saban Allah ne Allah kuma ya hana saba mashi Allah ya kiyaye bai ga duniya halin kitabi a gairu idan aka kira ma abuta littafi ko wani su ila zalika zuwa wannan fa ina jabu kanu mitlakum idan suka karba sun zamanto irin lahum malakum ya tabbata gare su irin abin da ya tabbata gare ku ma'ana duk wani haƙi wanda kuke da shi su ma yanzu da sun zama irin ku suna da shi ko a kare musu rayuwarsu a kare musu dukiyarsu a kare musu iyalinsu a kare musu mutuncinsu duk ya zama suna da wannan haƙƙin kamar yadda kuma kuna da wa alaihim ma alaikum ya tabbata akan su irin abin da ya tabbata akan ku na ibada kamar yadda yake zama wajibi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yaji ku yi umra ku yi duk ibadodin da Allah ya dora muku su ma yanzu ya zama wajibi akan su wa in tawallaw in suka bada baya kuma fa hum mu'aniduna muttabi'una ahwa'uhum haka su masu girman kai kuma suna bin son zuciyarsu ne kawai in suka ki yarda da wannan kalma shaduhum saboda haka ku shaidar da su annakum muslimun lalle ku musulmi ne walalla alfa'idata fi zalika tana yiwa malan yace fa'idar da ke cikin wannan annakum idza qultum lahum zalika idan kuka fada musu haka wa antum ahlul ilmi ala alhaqiqa alali kuma buta ilimi ne akan gaskiya kana zalika ziyadatan ala iqamati alhujjati alaihim wannan zai zamantowa ƙari ne akan tsaida hujja akan su kama stashahada ta'ala kama yadda Allah subhanahu wata'ala ya shaidar da biyalil ilmi ya sa masu ilimi su zamanto masu shaida hujjatan alal mu'anidina dan abin ya zamanto hujja akan masu taurin kai da Allah ya ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa aidar malam yace kuma tana yiwa fa'idar da ke ciki fa innakum idza aslamtum lalle ku idan kuka musulunta antum ku wa amantum kuma kuka ba da gaskiya fala ya'ba Allahu bi adami islami ghairikum to Allah ba zai kulawa da musulunta wani ku ba li adami zakai saboda rishin tsarkin su wa li khubti tawiyatin saboda kuma munin zuciyarsu kama qala ta'ala kamar inda Allah ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu kace musu ku ba da gaskiya da Qur'ani ko kakku ba da gaskiya da Qur'ani wasu sun riga sun ba da gaskiya ba shikenan innal ladina utul ilma min qablihi lalle waɗanda aka ba su ilimi gabanin alqur'ani mai girma idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada idan an karanta musu alqur'ani suna faduwa ga haƙoƙin su suna masu sujada saboda na gaba yayi gaba na ba sai labari in ka ga dama kai kamar yadda Allah yake cewa in mutane sun kiya mala'iku ba suna nan ba su gajiya la yastakbiruna an ibadati wa la yastasirun ba su girman kai kuma ba su yankewa ba su koshi da ibada wa la yasabun ba su gajiya da ibada in kuka kiya to mala'iku suna nan haka imanin nan in ka yi dan kanka ne in ka kiya ma ka cutar da kanka wa aidan kuma dai fa inna wuruda fi wurudi shubahati ala al-aqidati al-imaniyya a cikin gangarowar shubohi akan aqida ta musulunci ta imani mimma yujibu lil mu'min da yana daga cikin abin da yake wajabta ma mai imani an yujaddida imanahu ya sabanta imanin shi wa yulina bi islamihi kuma ya bayyana musuluncin shi ikhbaran bi yaqini dan ba da labari game da yaqini shi wa shukran li ni'mati rabbih kuma saboda yin godiya ga nemomin Allah mahalicin shi shubohi suna na yanzu cikin duniya yan su wake yayin watsa ma mutane ne kawai a cikin rayuwa yanzu abinda ake kenan kowa galibin mutane abinda suke biya rikita rikita inda za su ruda ma mutane addinin su kuma shubohi sai suka same mu mu al'umman musulmi ba karatu muke ba mu ba mu karatu cikin duk in ka samu musulmi goma ɗaya ne za ka samu mai karatu ma'ana ba wai ya tara mai tahiya makaranta ya sauran duk cikin mutum goma mutum da za ka samu tara ba su kuma abin bai dame su kuma ba su da niyyar nema to wannan da shi ba ta zo rikicin addini ya zo sai kaga cikinsu ne ake kwashewa ko ba haka ba cikinsu ne amma an kana karatu yau da gobe kullum da littafin ka da ka kare wannan littafi za ka sa wannan wannan littafi ba kana da tsarin ilimi yin ka ji wata magana da ba ta bace kawai za ka aje ta ba ma ka tambaya wai daidai ce ko ba daidai ba ma yanzu mutum wurin wurin karambanin shi yake shiga cikin youtube wurin tiktok za ka shiga ka saurari wani malami kawai sai ka ji ya rikita ma addini gaba daya duk sai ka rude sai ka karyata naka ka ce naka karya ne nayi ne gaskiya haka kawai tun da ka tashi wanda kake yau wani ya ce ma ba haka nan ba me ya kamata ka yi no kwanakin cikin azumi wani ya turo mani wani mutum na bayani da sunan likitanci shi kuma so ne yake yada aki da shi da sunan likitanci ya ce duk wanda yake azumi ya kurkura baki ya karya azumin shi a likitance Allah ya sara san kowa ne ne likitan karya ne da sunan likita amma ya shigo ya magana mi ya kawo baki yana gudu yana kudi ba ku gani yana zuba ruwa cikin baki ya kurkure yana ziddawa baki haka na na'ura yana cewa gashi yanzu aka zuba ruwa cikin shi kudi ba in ya zidda akwai sauran da ke koma cikin mi cikin makoshin shi idan arzimin ka yayi shi kuma mutum ne wanda bai yarda da hadisan manzo Allah ba na san shi wani ya turo mani yace su wannan abu ya tada musu hankali ashe sun dade suna ta saban Allah suna ta azumi nace injuwa na gaya masa nace kan ma ku ƙara saurara wannan mutum ba likita bane da sunan likita yake so ya shigar da aki da shi saboda haka kabar saurin sauraren baban da baka sani ba ka tsaya ga waɗanda ka saba saurare sun ishe ka in ka saurari wannan sauraren kowa wannan na almajiri ne shi ma almajiri wanda ya zauna da ƙawahon shi a cikin almajiranci ko na malami wanda ya zauna da ƙawahon shi a cikin ilimi cikin malantar ya zauna da kyawu duk ta inda ka hito yana iya ganin ka da ya ji magana ma ya sani na ta sa gaba akidar suwa ce ce manufar suwa ce ce na suwa ne ne suka zo da wannan abin da yana da tarihi amma kai da baka san komi ba rabu da waɗannan abubuwa in kana shiga tiktok don ka ga bako ketare shi in ka ga bako huska ce a zauna lafiya wuce sai ka zauna lafiya da imaninka shi ne malam yake cewa duk lokacin da kashi wata shubuha ta zo maka to wannan shubuhar da ka saurara tana wajabta maka ka jaddada imani ma'ana din ka saurare da waɗannan abubuwan hankalin kai tashi ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ka sabanta imaninka domin ta girgiza maka imani kuma ka hankali ma sai imanin naka ya ya gushe da zaka karyata wani abu Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya ce إن هذا لهو القصص الحق أي الذي لا ريب فيه وأن بابك وكنت أتكنسا وإن الله لهو العزيز للي الله تعالى شيني بيوم بوايا الذي قهر وأن يفكر فيه بقدرته صبود قدرش wa quwwatihi da kuma karfin shi jami'al mawjudati dukkan abubuwan da ke akwai isama ma abubuwa Allah ya fi karfin su wa azanat lahu sukanul ard kuma mazauna kasa sun mika wuya ga Allah subhanahu wataala was samawati da mazauna sammai mana halittun da suke cikin sama mala'iku da wanda ba mu sani ba da nan kasa kowa da kowa mutum ma ya duka hukuncin Allah ya haushi bale wanda ba mutum ba ya mutum shine hatsabibi ko ba haka ba mutum hatsabibi ne riba ga duniyan nan da ya kore dabbobin daji da kada ke ta rayuwa cikin da duk sun wace ko ba haka ba din shekara 100 da ta wuce ba za ka iya yin tafiyar kilomita ɗaya ba ko biyu sai ka gamu da namun daji kala-kala sannan sannan ɗan adam yana gusowa yana gini suna tafiya shi ke koransa har tsabibai ne fa sun yi shi har tsabibanci amma saboda Allah shi ba khalifanci a doron ƙasa shi kenan sai ta koransu yanzu kace kana neman giwa cikin daji ba gidan kallo ba gidan zu ka kawo aiki in kace kana neman zaki ga daji sai ka yi tafiyan dubban kiloluwa sannan ka same ta kura haka nan dai na suke babu su su dala da nan nan nan bakin yilin jirgin nan nan da nan wurin nan wurin duk zomaye ne suke yawo shekara hamsin da suka wuce shekara arba'in ma da suka wuce su kurege su gudari mai tusa duk ga su nan yanzu komi ba ka gani ko ɗaya ba ka gani ko cikin damuna ba za ka gansu su macizai suna ta yawo nan wurin duk an kore su ana maciji mugu ai kamata ya tsaya ta fada da mu amma ba ya iyawa mun yi ƙarfin shi domin Allah ya hore mu ya ba mu ƙarfi sama ga kowa duk ƙarfin zaki duk sun ƙari gaba ɗaya sai abin da ba a rasa ba sai ka irin dajin dajin ƙasashen nan na kudancin kudancin afirka ta za ka same su da suna amma nan dazuzzukan mu duk ba za ka same su to mutum hatsabibi ne amma da hatsabibancin shi yana duka mu hukuncin Allah daga mutunan da yake mai jiji da kashi daga wata rana ya duka ba ya tashi sai an tada sai an maida ana ba shi ruwa yana maida ana ba shi tuwo yana maidawa hukuncin Allah ya haushi mutunan da kowa tsoron shi yake yi ta kofa gidan shi ma ba za ka ebi ba saboda hatsabi bantin shi daga ji labarin yana can yana ta jiya ko zira ma sai ka ji labari ya ce a ya daɗe da mutuwa ta hukuncin Allah ne Allah ya fi ƙarfin kowa duk asirinka da wani kulumbotanka duk shirme ne diyayi ne wucewa suke yi in suka wuce shi kenan sai ka zama abin tausayi ka kama Allah ka bauta ma Allah shi kadai kakka zama hatsabibi ka zamanto wani wanda ya gagari kowa saboda neman duniya ba ka samunta wanda ya baka ma shi ma ya tafi shi wanda ya baka duk wannan kulumbotan da wannan shiddabarin shi ma ya tafi ya bari da ake ma wa'azi ne ake ma kai ma kakka ba irin hanyar shi ka tsaya ka bauta ma Allah kawai shiddabar da kulumboto da iyawa shine ka zama bawan Allah ka zama bawan Allah sai ka fi karfin kowa wurin Allah sai irin ka kadai shine magani kawai duk maganin wani asirin duniya shine ka tsaya ka bauta ma Allah Allah ya samu dace wa ma dalika tare da haka wa huwa Allah ta'ala al-hakim Allah mai yawan hikima ne alladhi yadawla ashiya mawadi'a wanda yake aje abubuwa a cikin wuraren su wa yunziluha manazila kuma Allah ta'ala yana sauke su a musamkan su fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin fa in a'radu anil haqq idan mutane suka kauda kansu daga gaskiya ba da ma tabayyana bayan ya riga ya bayyana cewa gaskiya ne walam yarji'u an dalalatihim basu dawo daga abubuwan su na bace ma hanyar Allah ba wamul mufsiduna waɗannan su ne maɓannata su ne masu kawo ɓanna masu lalata gari masu ɓata ma mutane addininsu masu ɓata ma mutane halayensu masu ɓata ma mutane alaƙarsu da Allah mahalici wallahu alimun bihim kuma Allah yana sane da su قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون هذه الآية الكريمة ما لن يتولى آية بدرجة kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance yaktubu biha yana rubutawa da ita ila muluki alil kitab ya zuwa sarakunan alil kitab Allah yana rubuta ma sarakunan ma'abuta littafi yahuda da nasara wannan wannan aya din ma'ana yana rubuta ta zuwa gare su dan ya kira zuwa ga addinin musulunci adawuka bidayatul islam aslim taslam qul ya ahlal kitab haka manzo Allah yake rubuta ya rubuta bismillah min muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila maliki kaza sarki nagari kaza sai manzo Allah ya ce adauka bidayatul islam ina kiran ka da kira zuwa na musulunci aslim taslam ka musulunta ka tsira daga azaban Allah duniya da lahira sai manzo Allah ya karanta wannan aya qul ya lil kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mana manzo Allah bai yin dimi da yawa haka wannan abubuwan sune yake rubutawa ya rubuta ma sarki Najashi ya rubuta ma sarkin Iran ya rubuta ma sarkin Misra ya rubuta ma sarkin Rome ya rubuta ma sarkin wani sarki ne guda sarakuna da yawa ya rubuta ma wannan wasiƙa cewa wasu suka yi maraba wasu kuma suka ce ba haka nan ba suka yi maraba sun ji daɗi wasu kuma suka yi shiru ba su ba da amsa ba wasu kuma suka ɗauki wasiƙan ma suka ceci kuma suka ce a a zo musu da manzan Allah a kawo musu wani bawa cikin bayansu zai kira zuwa ga wani addini ya ma rena su kenan a a zo musu da shi sarkin farisa haka yi aka ba manzala labari cewa ya kece ma ga wasiƙa manzala ce mazzaka kitabi mazzaka Allahu mulkum ya kece mani wasiƙa ta da na aika mashi to Allah ma ya kece mai mulkin shi kuma ya aiko ba yakin kunya ya aiko wani wanda mutum da yau yake da manzala shi manzala mutum guda ko duniyar na ta taru ba ta yi tahiya da shi shi sama ba wanda ya wannan kokarin ba wanda yi yunkurin duniya ma yin ta taru ba ta yi ta yada maza Allah bale mutum da ya aiko mutum da ya ce sarki ya aiko ne ta yi da kai maza Allah ya ce to ba lai je ka kwanta masauki da safe sai ka zo sai mutu sai yana yi ya zo ya ce yaya sai mu teko maza Allah ya ce mai mutai ina sai sarkin da ya turo ka an mai juyin mulki dama ba na mai addu'a na ce Allah ya cire mulkin shi to ya cire ya yaga mulkin ka koma zaka iske yace mun yace kaje idan kaje ka same shi zai mai duka yi sai mutai yana zuwa ya samu labari ka hanya kai an yi juyin mulki dan shi yayi mai juyin mulki ya kashe shi ba ma guje da ba ma guje anna ne kawai kuma zala yana rubuta wannan zuwa ga sarakuna halin kitab wasu kuma suka yi maraba wani ma sai da ya sabka daga kujerar shi da aka karanta mai ya sabka saboda ladabi ga manzo Allah ya ce wallahi da ina wurin shi da na shahi mai kawo hunshi wani kuma ya aiko da baiwa kuma ya aiko da kyaututtuka kuma ya aiko hada godiya ya ce ga kyautar shi nan ga manzo Allah bai shiga addinin ba ma ya ce ga kyautar shi nan ya san da zuwan shi su dama shi suke jira amma bai imani ba amma bai fada ba shi ya bado kyautar mariya ya ba manzala kyautar mariya kuma manzala kyautar dabba da ake ce maduldul ya ba shi kyaututtuka da yawa kuma duk manzala ya karba ka wasu ba su yi gaddama ba wasu ba su yi jayayya ba wa kana yaqra'u ahyanan manzala ya kasance wasu lokuta yana yin karatu في الركعة الأولى أتكر ركعة تفرق من سنة الفجر دك ركعة الفجر مازال أنا كرن تقول آمنا بالله تتكين وجه سورة أه؟ تتكين سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون sai manzo Allah ya karanta ta cikin raka'a ta farko wa yaqra'u biha sai ya karatu da ita wannan ya ahlul kitab din ta'alu ila kalimati in raka'ati al-akhirah a cikin raka'a daya ta karshe min sunnati subhi daga ainihi rakatul fajr din kenan wani lokaci ya karanta su wani lokaci ya karanta kulya da kul huwallahu listimari ya manzala yana karanta ta ne saboda tana kumshe ne ala da'wati ila dinin wahid ya zuwa kiran mutane zuwa ga addini daya قد اتفقت عليها عليه الانبياء والمرسلون wanda annabawa da manzanni gaba ɗaya sun yi baki dai akan shi sai manzo Allah zan yi karanta wannan to da ƙara tunatar da mutane kadai ta Allah subhanahu wataala da kuma tsayawa akan addinin Allah shi kadai musulunci kusan musulunci shi kadai ne addinin Allah da wasu sunaye da za a mai sunaye ne na sifofi shi dai sunayen musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu huwa sammakum al-muslimina min qabl shi ya kira ku da sunan musulmi tun gabanin haka wala ka mu musulmi ne haka da wani suna da za a mu suna ne na na ainihin siffa amma shi asalin sunan shine wani yawwa lakabi ne sauran duk lakubba ne amma sunan na kwarai na zane shine al-islam Allah ya tabbatar da mu akan shi shi yasa Allah ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun kaf ku mutu ba ce kuna musulmi wahtawat ala tauhid al-ilahiyya sannan kuma tana kumshe ne da tauhidi na ilahiyya ma'ana tauhidi na bautan Allah subhanahu wataala al-mabni ala ibadati llahi wahda wanda aka gina shi akan bauta ma Allah shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya ga Allah wayo taqada sa'annan kuma a rike cewa annal bashara lalle mutane wa jami'al khalqi kullahum da kuma dukkan halitta gaba daya fi tawril bashariyya suna cikin mataki ne na bil adama dukkan mutane gaba daya bil adama dukkan su ɗan adam ne mutane ne la yastahiqqu minhum ahadun shay'an cikin su babu wani wanda ya cancanci wani abu min khasa'isir rububiyya daga cikin abubuwan da suka kadaici rububiyya shine kaman halitta kaga ba mai halitta sai Allah la khaliqa illa Allah kama arziki la razika illa Allah babu mai azurtawa sai Allah kaman mutuwa kashewa ba la mumita illa Allah kaman rayawa la muhiya illa Allah babu wanda ya isa ba wani mutum da yake raya mutum likita bai ya raya ko bai ya kashe ba wanda kaga ya raya Allah ya raya shi wanda kaga ya mutu Allah ne ya kashe shi ba likita ba likita shi yana damben abubuwan shi ne a Allah subhanahu wataala ya sa ya dace sai ya dace baka lafiya in kuma Allah ya sa bai dace ba da dama abun ba ga hannun shi yake ba sai ga an rasa rayuwa inda shi ma wata rana rasa rayuwar zai wata rana sai ga kana kwance ana tama magani likita kana wai ina likita wani can ka tambaya ce ina ai watan shida da rasuwa kuma yana kasa ya tafi da ilimin nashi na likita a gani saboda haka Allah ne ke matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa mai magani ya mutu wanda aka ma magani ya mutu da wanda yaje kawo maganin wanda ke kira abin da shi yake shi yin magani ke shi ke sana'antar da maganin yake da masana'antar magani yana can cikin cikin abin nan yana ta yi cikin ɗakin ƙera magani yana ta yi kuma ta rana sai ga ya mutu kowa ma mutuwa zai kullum mana alaiha fan wa yabqi wajhu rabbika shi kare Allah zai tsaya ida ma Allah yana nan amma kowa zai mutu la kashe mu da imani to saboda haka da abubuwan da suka ɗaici rububiya waɗannan su ne halitta arziki kashewa rayawa to babu wani wanda yake cancanta ɗaya daga cikin su sai Allah wala min nu'util ilahiyya haka ma daga cikin siffofi waɗanda suka kaɗaici bautan Allah subhanahu wataala babu wanda ya cancance su in ba Allah ba bainin kada halul kitabi wa ghayruhum idan halul kitabi da wani su sun mika wuya ila hada zuwa wannan faqad ihtadaw to lalle sun shiryu wa in tawallaw in suka juya baya kuma faqad faqulu shadu bi anna muslimun to ku ce ku shaidar da cewa mu musulmi ne mu mun mika wuya ga Allah subhanahu wataala ka kaulihi ta'ala kaman fadan Allah ta'ala da yace qul ya ayyuhal kafirun kace ya ku kafirai la a'budu ma ta'budu ba na bauta ma abinda kuke bauta ma wala antum abiduna ma abu kuma ku ba za ku bauta ma abinda nake bauta ma wala na abidun ma abattum kuma ni ba ni bauta ma abinda kuke bauta ma wala antum abiduna ma abu kuma ku ba za ku bauta ma abinda nake bauta lakum dinukum waliyyi addinin ku ku rike abin ku ni ma rike addini saboda sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so mu raba ibada gida biyu da mu da kai ka bauta ma gumaka mu bauta ma Allahnka shekara shekara amma a wara da mu ka bauta ma gunkin mu wannan shekara shekara mai zuwa bauta ma Allah da Allah ya ce qul ya ayyuhal kafirun ka ga ya makafirai la abudu ma ta'budu ni ba na bauta ma abinda kuke bauta ma wala antum abiduna ma abu kuma kuma ba za ku bauta ma abinda nake bauta ba mana Allah ya riga ya rubuta musu haka za su tsabewa su mutu akan kafirci yasa karshe Allah ya ce lakum dinukum waliyadin addinin ku naku ne nima addini na nauni shi yasa nan ma Allah ya ce fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun in suka juya baya to ku ce musu ku shaida cewa lalle huwa mun mika waya ga Allah subhanahu wataala mu mun mika waya mun yarda da Allah mun yarda da shi da abun bauta ku ya rage gare ku kuma muna kiran ku ku shigo cikin addinin namu Allah subhanahu wataala ya samu dace kira sallah mu ci gaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ya lal kitab لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون كانت الأديان كلها ما لهت الدين دكا سكبات اليهود والنصارى والمشركون يهودا ونصارى ومشركي كبات وكذلك المسلمون كل ما كان ما مسلمي دكا سكبات يدعون أنهم على ملة إبراهيم كواتي وايكي هنا أكان الدين النبي إبراهيم فأخبر الله تعالى تسي الله تعالى بعد لاباري أن أولى الناس به للي ما في داتي وادع النبي إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم شين أنه محمد صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين Allah ba da labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bi dacewa da yana akan addinin annabi Ibrahim domin addinin manzala sallallahu alaihi wasallam ba shirka a ciki to haka addinin annabi ibrahim yake wa tabahu da kuma mabiyan shi duk wanda ya bi addinin manzala sallallahu alaihi wasallam to ba shirka da Allah yana karaita Allah da ibada yana karaita manzo Allah da biyayya wa tabaul khalili da kuma waɗanda suka ba annabi ibrahim nan a zamanin da yake da rai qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam gabanin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi cancanta a ce masu suna akan addinin annabi Ibrahim. Wa ammal Yahudu wa Nasara, amma Yahudawa da Nasara wa wal mushrikuna da mushrikai wa Ibrahimu bari'un minhum. To Ibrahim ba ruwan da su. Wa min wilayatihim kuma Ibrahim ba ruwan shi da jibinta su, ba ya san su. Me yasa? Li'anna dinahu al-hanifiyatu samha. domin addinin annabi Ibrahim shi ne miƙaƙƙen addini kuma mai sauƙi jama'a addinin musulunci sauƙi gare shi addinin da ba na musulunci ba wahala ke gare shi addinin musulunci sauƙi ke akwai alwalan nan da aka ce ka yi ga yini guda biyar in babu ruwa sai ka yi da ƙasa ba akwai sauƙi ba sallah da inda ta kama ka sai ka yi ba sai masallaci ba ba akwai sauƙi ba addu'a da inda ta kama ka sai ka daga hannu ka roƙi Allah subhanahu wataala ko a ina ne ba sai cikin masallaci ba ba sai kai alwala ba ba sai kai sallah ba ka roƙi Allah ka ce Allah a cece ni a kawo man dauki sai kawo maka saura addinai ba haka bane ka gana ta wahala kaga mutum yana tafiyar kasashe yana tabauta ma wani Allah subhanahu wataala ba ya wannan kasa ba ya wannan kasa ya ji labarin wani wani matsafi wani sananne an da ake shi kamar yankan wuka ne ta wahala saboda ba ya da akida ne akida in kaga yana yawo irin wannan to yana yawon neman karatu ne karatun da zai kai shi kusa ga Allah da kai shi kusa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake nema amma ba neman duniya ba saboda duniya kaga mutum na tafiyar dazuzzuka kaga wani dajin cikin dare za a tafiya da kai ba cikin dare a ji a tsoma ka cikin wasu ruwa in ka kalli ruwan sai tsika jikinka ta tashi nan za a tsoma ka kana tsoro saboda dai duniya kake nema ka hakura a dai tsoma ka a tsoma ka yadda ka shiga baki ka hito baki Allah ya hana ka biyan bukata don Allah ne bai biyan bukata to da ka addinin mu mu sauki ke gare shi duk abin da Allah bai baka ba wallahi ba wanda sai baka shi kai hakuri ka tsaya kai ta roƙon Allah mai yiwa addu'a da kake Allah ya baka abin Allah ya hana ka ne saboda wata hikima ta shi amma Allah ya karba addu'a ka amma abin ne ba a baka ba to Allah yana so ya jarraba ka ga hakuri za kai kai ta gaya mishi ko ko gaje za kai ka ce bari ka ce wurin wani shi da bai baka ba yana jin ka ba sabai sun ce ya rasulallah a ƙaribin rabbuna fanadau fanunaji an ba'idun fanadau ubangijin ma Allah yana kusa mu gana da shi ko kone su yake mu kira shi sai Allah ya ce da su halaka ibadi anni fa inni qarib in bayina suka tambaye ka game da ni ce musu ina kusa ujibu da'wata da'i za da'an ina karba kiran mai kira idan ya kira ni fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun قال ربكم ادعوني استجب لكم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله faraka da abinda baka samu wurin Allah ba zaka same shi kakka bar Allah ka tsaya wurin Allah zaka samu kakka saki hanyar Allah kakka yarda a raba ka da Allah kakka yarda a raba ka da manzon Allah alayhi salatu wassalam zuwa ka addinin ma addini ne mai sauki allati bi al-iman bi jami'ir rusul wanda a cikin addinin annabi Ibrahim akwai imani da dukkanin manzanni gaba daya wa jami'il kutub da kuma dallata tafai gaba daya wa hadi khasisatul muslimina wannan siffa ce da take banci musulmi su kadai wa amma da'awar yahudi wan nasara amma da awan yahudu da nasara annabi ala millati ibrahim cewa suna akan addinin annabi ibrahim faqad ulima anna al-yahudiyyah wan nasraniyya an san yahudanci da nasaranci allati hum yad'una annahum alayya wanda suke kira suna akanta lam tu'assas illa ba'da al-khalil ba kirkiro ta ba ka gina ta sai bayan annabi ibrahim ya wuce kaga ba addinin shi bane kenan ba kaifa yuhajjuna fi hadha al-amr to yaya za su zo suna jayayya a cikin wannan al'amari da ya faru bayan annabi ibrahim alladhi yu'lamu bihi kadibuhum wa iftira'uhum wanda da shi ake gane ƙaryarsu da kirkiran ƙaryar da suka yi malam ya ce to ka ɗauki annahum cewa lalle su hajju fi malahum bihi ilm sun yi jayayya cikin abin da suke da ilimi da shi fa kaifa yuhajjuna fi hadhihi alhala to ya suke yin jayayya cikin wannan halin na addinin annabi ibrahim bayan ya wuce ne ba aka ga su da ilimi game da wannan ba da qabla an yunzar mahtawa alai wannan tun gabanin ba adiba abin da yake kumshe da shi qawluhum maganar su min al-butlan na ƙarya ya'lamu fasadu da'awahum za a gane bannan maganar su cewa ƙarya ce fi aya cikin wannan aya dalilun akwai dalili ala annahu la yahillu lil insani bai dace ba bai halitta ga mutum ba an ya kula ya faɗi wata magana sai yana da ilimi abin da baka da ilimi to kamar masu ilimi su faɗi au yujadila ko kuma bai dace da mutum ya zo yana jayayya cikin fi ma la ilma lahu bihi cikin abin da baya da sani game da shi abinda baka da ilimi game da shi ka bari akwai masu ilimin shi duk abinda baka sani ba kakka faɗi shi domin bai zama wajibi gare ka ba muna ganewa haka jayayya da abinda baka da ilimi bari masu ilimi domin kai Allah bai dora maka wanda ya zama fardu mi fardu kifaya na wani wanda in ya ya dauke maka Allah ya sa mun gane wa qawluhu wallahu waliyul mu'minin da Allah ta'ala yace Allah ne majibincin masu imani wa kullama qawiya imanul abd duk lokacin da imanin bawa yayi karfi tawallahu Allahu bi lutfi to sai Allah ya jibince shi da tausayin shi wa yassarahu lil yusra kuma sai Allah ta'ala ya saukake shi zuwa ga hanya mafi sauki wa jannabahu al usra kuma sai Allah ya nisantar da shi tsanani duk lokacin da ka zamanto kana da imani mai karfi to za ka samu taimakon Allah za ka samu jubintar Allah subhanahu wa ta'ala idan ka roƙi Allah zai karɓawa idan ka kira Allah zai ji ka idan ka ce Allah ya baka zai baka Allah ka ba mu kakka hana mu Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين